إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba'adu assalamu alaikum godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala wanda da ikonsa da yaddarsa ya bamu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da aka fi sanin sa da masallacin Ibn Taymiyyah dake kan titin Sulakatagun dake garin Azare inda muke gabatar da karatu a cikin wannan littafin tage gaba gare mu littafin da mawallafin littafin ya sanya masa suna kam sami'a siffa min siffati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato siffofi guda ɗari biyar daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba a manta ba mawallafin littafin shine Ahmad Mustafa Qasim Ad-Dadawi a karatun da muka yi ko a karatun da muka yi mun tike akan siffa ta 199 yau kuma za mu tashi akan siffa ta 200 daidai da malin ya ce kana yanha ani salati fil maqbarati wa kana yanha fi salati fil aradil babila cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin yana hana sallah a makabarta saboda makabarta ba wurin sallah bane ba shi yasa ma yace la taj'alu biyutakum qubura kada ku yadda ku sanya gidajen ku su zamo tamkar makabartu yanda ba a sallar nafila a ciki to manzon Allah ya hana yin sallah a makabarta wa kana yanha anin salati fil aradil babila sannan kuma manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana hana yin sallah a kasar babila kasar babila nan malamai suka ce shine kasar da Allah madaukakin sarki ya halakar da adawa wato ai manzon Allah shi yasa yace ba a yin sallah ko ya hana yin sallah a wajen ba don komi ba saboda fushin Allah ya auku a mutanen da suke wannan wajen. Siffarsa ta ɗari da ɗaya malam yake cewa ɗari biyu da ɗaya yake cewa wa kana yanha anil salati fi ma'ainil ibil sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana hana yin sallah a madaurar rakuma cewa manzon Allah ya hana ai sallah a madaurar rakuma duk da cewa dabbar da ake cin namanta kashinta ba najasa ba ne ba fitsarinta ba najasa ba najasa ba ne ba amma duk da haka manzon Allah ya ce wurin da raguma ake daure su ko wajen da suke gurfana kar ai sallah a wajen miye hikimar yin haka Allah da manzonsa su ne mafi sani abu ne wanda yake tauƙifi tun da dai manzon Allah ya ce kar a yi to kar a shi a babun misali wai ba wai dan najasar da take wajen ba ko abin da ya kama da haka ba malam yake cewa a sufarsu ta ɗari da biyu wa kana iza da kalal masjida qala manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya shiga masallaci ko zai shiga yana cewa bismillah da sunan Allah assalamu ala rasulillah amincin Allah ya tabbata a bisa manzon Allah Allahumma ighfir li dhunubi Allah ka gafarta min zunubina waftali abwa rahmat sannan ka bude mun kofofin rahamarka shine abin da manzon Allah yake faɗa idan ya zo zai shiga wato masallaci ya ce assalamu ala rasuli an assalamu ala rasulillahi allahumma ighfir li dhunubi waftali abwaab rahmat shi ma wannan siffar manzon Allah ne daga cikin siffofin aikinsa malaike cewa a siffa ta 203 kana idza karaja min al masjid ya kasance idan zai fito daga masallaci manzon Allah din kada yana cewa bismillah da sunan Allah wassalamu ala rasulil amincin Allah ya tabbata akan manzon Allah Allahumma gifirli zunubi ya Allah ka gafarta min zunubaina wabtali abwa ba fadalika ka bude mun kofofin falalarka haka manzon Allah yake faɗa idan zai fita a masallaci waccan zikirin shiga masallaci ko addu'ar shiga masallaci ita kuma wannan da muka karanta a yanzu ita kuma wato ta fitowa shine bismillah wassalamu ala rasulillahi allahumma igfir li dhunubi waftali abwaaba fatali idan zai fita a masallaci haka manzon Allah yake faɗa gaba ta 204 malam yace wa kana yusabbihu ala zahari rahilatihi haisu kana haisu kana wajhahu manzon Allah ya kasance yana yin tasbihi akan abun hawansa duk inda ta fuskantar da shi idan yana kan dokinsa ai mun ji yana da doki ko yana kan alfadari ko yana kan raƙumi manzon Allah yana tasbihi yana subhanallah subhanallah subhanallah duk inda dabban nan ta kantar da shi manzon Allah yana yin tasbihi kamar a yanzu ne ka ce wani idan ya hau kan mashin ɗinsa ko kekensa ko motarsa duk inda ya fuskanta sai yana yin subhanallah subhanallah ba shine tasbihi ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana tsarkake Allah subhanahu wata'ala sifarsa ta ɗari biyu da biyar daga cikin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana rubbama sallana filatan ala zahari rahilati sau da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallan nafila ala rahilatihi a bisa dabbarsa kamar yadda albani ya kawo a cikin sifatun salatin nabi in ba a manta ba idan ya tashi manzon Allah din sai ya fuskanci da dabbar alƙibla sai ya ce Allahu akbar sai ya kabbare sannan kuma sai ya kada ta ta nufa cikin da ta nufa ta yana kan dabbar amma kuma yana sallan mi nafila kamar yanzu mutum ne zai yi tafiya akan mashin ɗinsa ko kekensa ko motarsa sai ya di sa gaban motar ya kalli gabar alƙibla sai ya ce Allahu akbar sannan kuma sai ya kwana sai ya kama hanyar musu da sunan kuma yana yin sallar mi nafila ballantana sallar farilla ma ana yin ta a abun hawa matukan lokacin sallar zai kure mutum bai je inda ya kamata ya je ba kuma yanzu mu ɗauka doguwar tafiya ta kama mutum daga nan zuwa Legas ko abin da ya kama da haka kafin ya je gari rana za ta iya faduwa kuma bai yi la'asar ba idan rana ta faɗi kuma lokacin sallar la'asar tana gaba amma zai ji aransa yana yin sallah matukar idan ya tsaya za a yi cutar da shi da haka idan mutum bai samu lokacin da tsaya ya yi sallah ba ana iya yin sallah ko da kafarilla ne akan abin mi abin hawa ko da a motarsa ne zai yi gudun kan lokacin sallar ya yi mi wato ya fita saboda Allah madaukakin sarki ya sanya wa sallah wato lokaci Allah ya ce manzon sallallahu alaihi wasallam aqimi salata tarafin nahari wa zulfan min al-layl innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at zalika zikra liz-zakirin a wani wajen ya ce masa aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda a wani wajen Allah madaukakin sarki yace inna salata kanat alal mu'minina kitaban manhuta sallah tana da lokaci shi yasa a mazhabin su ibnu taymiya da ibnu hazm al-andalusi da sauran waɗansu malamai idan mutum ya sakaci lokacin sallah ya fita da gangan ko ya yi ta Allah madaukakin sarki baya so saboda Allah madaukakin sarki ya sanya mata ni wato lokaci wato a babu kusuri malamai suka ce waɗanda Allah madaukakin sarki ya musu wato rangwame cewa za su rama sallah a koyaushe ne ne su ne ɗayan mutane guda biyu shi ne wanda ya manta ko ya bacci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama anis salati aw nasiha falyusalliha mata zakara fa inna zalika waqtuha la kafarata lahu illa zalik cewa wanda ya manta bai babu kusari sifarsa ta 209 yana cewa wa kana yalhas fi salati yaminan wa shimalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yalhaz yana dan waigawa Allah za kamar ita ce harara zaka iya cewa yana dan hararan yaminan wato bangaren dama wa shimalan da kuma wato bangaren wato hagu cewa alhali yana sallah amma wala yalwi uniqahu kalfa zahari amma manzon Allah din baya juyar da wuyansa wato a bayan bayansa ba laifi ba ne ba idan mutum yana sallah ya dan waigi yamma damarsa ya dan waigi wato hagunsa amma kada yayi abin da zai waiga har wuyansa ya juya ya kalli ina bayan wato alƙibla wato ƙeyarsa ta kalli wato alƙibla daga zarar ƙeyarsa ta kalli alƙibla sallarsa ta ɓaci shi yasa ko da wani abu ne na aiki ya kama a cikin sallah to idan dai yana aikin da malamai suka ce wala tabtulu salatu bi amalin yasiru cewa sallah ba ta ɓaci da aiki ɗan kaɗan in muku manta ba kuma mun karanta manzon Allah ya ce iqtalul aswadaini fi salat ku kashe baƙaƙen nan guda biyu a cikin sallah menene waɗannan baƙaƙe guda biyu su ne al'aqrab wal hayya su ne kunama da maciji kana sallah kunama ta zo ta za ka iya ɗaukan itace ka doke ta kana sallah maciji ya zo za ka iya ɗaukan magirbi ka doke shi amma duk aikin da mutum zai yi na kashe kunama ko kashe maciji kada ya yawaita sannan kuma kada ya kai da cewa ya juya wa alƙibla baya yanzu ba fuskarsa ne take kallon alƙibla ba geyarsa ne take kallon ina alƙibla daga zarar geyarsa ta kalli alƙibla to sallarsa ta mi ta riga ta ɓaci a wannan lokacin saboda ya juya wa Allah maɗaukakin sarki wato baya mana yake cewa kana idza sallama alaihi ahadun wa huwa fi salah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan wani ya masa sallah yana cikin sallah dazumin ya a gaba ta 208 ya ce baya mai da sallama anan kuma gaba ta 210 sai ya ce ashara bi usbuhi sai manzon Allah din ya yuri da yatsas idan aka ce assalamu alaikum alhali yana sallah manzon Allah din la Allah wani bai dauka sallah yake yi ba sai manzon Allah sai ya daga masa ya tsaye masa ishara alama ne na cewa shi yanzu me yake yi sallah sallallahu alaihi wasallam sai malam ya ce wa kana idza ja'ahu amrun sirra bihi manzon Allah ya kasance idan wani al'amari ya zo masa sai ya faranta wa manzon Allah din wato rai karrasa jidan shakiran lillahi sai manzon Allah ɗin ya faɗi yana mai sujuda wannan sujudar da ya yi ta kuma shakiran lillahi yana nuna godiya ga Allah ita ce sujudar da ake ce mata sujudar mai shukur ita sujudar shukur da sujudar tilawatul qur'an ita ana yin ta ko da mutum ba shi da tsarki ba shi da adola yawa saɓanin sujudin sahwi da sujudin wato sala ita sujudin sahwi a ce misali ba ali ta kama mutum bai yi ba sai da aka jima sai ya tuno ai ɗazu a sallar da ya yi ƙari ba hadi ta kama shi to idan ba shi da tsarki ba zai faɗi a lokacin ya ce zai yi sujuda ba dolensa sai ya yi alola sai ya zo ya yi wannan sujudin ba hadi amma idan yana karatun alkur'ani sai ya zo gurbin da ake yin sujudin tilawa ko yana da tsarki ko ba shi da tsarki zai faɗi ya sujuda wani abu mai faranta rai ya zo masa aka faɗa masa wani labari wanda ya faranta masa wato rai to ko yana da tsarki ko ba shi da tsarki zai faɗi ya yi wa Allah mi sujuda shi yasa malam anan yake cewa kana manzon Allah ya kasance idza ja'ahu amrun idan wani al'amari ya zo masa surra bihi wanda ya faranta wa manzon Allah din wato rai to karra sajidan sai ya faɗi yana mai sujuda shakiran lillahi yana mai godewa Allah ba dan komi ba dan Allah madaukakin sarki ya ƙara masa dan Allah ya ce wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ubangijin ku yayi shela cewa idan kuka gode mun zan ƙara muku sai ya ce idan kuka mun butulci kuma lalle azaba ta wato mai radadi ne da Allah subhanahu wa ta'ala sufar manzon Allah ta 111 ko ta 112 mana ya ce kana yukafifu salat shafaqatan ala du'afa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sauƙaƙa sallah idan ya zo zai yi sallah ba don komi ba shafaƙatan ala du'afa tausayawa masu rauni sai wani sa'ilin yana so zai yi dogon karatu ma amma idan akwai masu rauni sai manzon Allah ya yi ta min abin nan mukaffafa sassauƙa shi yasa manzon Allah ce idza salla ahadukum bin nas idan ɗayan ku zai yi sallah ga mutane fa yukaffif to ya takaita inji manzon Allah ya ce fa inna fihi muzda'ifa domin a cikinsu akwai mai rauni wasaqima da marar lafiya wa zalhaja da kuma ma'abucin bukata yanzu da Allah wani sauri yake yana gaggawa shi kuma aran ma kawai liman ya zo yana gwada tilawarsa akan a wajen kawai ya kama kawai yana nema sai ya musu hizibi uku ko hudu alhali wani kawai sai kaga ya yanke sallar ya fita irin wannan ne ya faru da Mu'adh bin Jabal idan ya sallah a masallacin manzon Allah ya zo anguwarsu zai wa mutane sallah ya buɗe musu bakara ya tayi ya tayi sai kawai ai mun karanta su fata salatin nabi kawai wani daga cikin sahabbai kawai sai ya fita sai ya koma gefe sai ya sallarsa kai mu'azu bin jabal sai kai zarbabiya ai sai ka ce munafiki shi ko ana ce masa munafiki bai tsaya akwai ina ba sai babbar kotu kotun wa manzon Allah ai ga abin da ya faru mu'azu bin jabal wato ya masu ga abin da ya ci manzon Allah ya ce Mu'adh bin Jabal atakunu minani atuhibbu an takuna fattanan ya Mu'adh yanzu kai Mu'adh kana zo ka zama fitinanne ka zo ka dinga yi mutane doguwar sallah sai ya ce masa to idan zaka yi mutane sallah daga yau ka dinga karanta musu wa shams da waduha da wane ne manzon Allah ya dan jera masa waɗannan ƙananan surori din to shi ma ɗabi'a ce ta manzon Allah yana sassauta sallah ba don komi ba shafaqatan liddu'aha domin tausayawa waɗanda suke masu rauni ai mun karanta a baya sau da yawa yana so ya tsawaita karatu a sallah amma sai ya takaita ba don komi ba saboda kukan yaro da yake yi don ya ba wa yatimarsa dama ta yi mi rarrashe shi saboda idan yana kukan yaron yatimar ba za ta samu nutsuwa ba ba za ta samu nutsuwa ba ita kuma nutsuwa rukuni ne daga cikin rukunan sallah duk wanda ya sallah babu nutsuwa a cikin ta bashi da sallah shi yasa da wannan bawan Allah musi a salati wanda ya muna na sallar sa yayi sallah ya zo ya ce wa manzon Allah assalamu alayka ya rasulullah manzon Allah ya ce masa wa alayka salamu farji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah domin ba kai sallah ba mi ya hana shi mi yasa sallarsa bata yi ba malamai suka ce a sallar ne babu nutsuwa ya zo ya yi ta ne kamar koton kurciya sai ya tashi sai ya zo ya ce wa manzon Allah assalamu alaikum kuma sallar nafila ne manzon Allah ce baka yi sallah ba kenan da sallar nafila da sallar farilla dukkan su idan ba a samu nutsuwa a cikin su ba sallar ba ta yi ba wato ba ta yi ba a babun misali da haka to duk idan abin da mutum zai zo ya dinga yin sallah babu nutsuwa a cikin sallar ba shi da sallah shi yasa manzon Allah ce la salata lihudurin da'ami wala huwa yuda'iful akbasai cewa babu sallah ga halattowar abinci ko lihudurin asha babu sallah ga gabatowar al'asha wato abincin dare ko al'ami ko abinci wala huwa yudafi'ul akbasaini sannan kuma babu sallah ga mutumin da yake tura akbasaini ababai guda biyun nan sune fitsari da kashi yana jin fitsari kuma yana sallah yana tilirike al'aurarsa yana haka haka yana jijjiga kafa ko yayi sallar ma bashi da ita idi manzon Allah yace kuma sannan babu sallah ga mutumin da yazo yana mummatsa duburarsa saboda kashi saboda wannan mammatsa fitsarin da mammatsa kashin bai bashi damar yayi samumi a cikin sallar ba nutsuwa babu nutsuwa haka shi ma wancan wanda aka halatto da abincin hankalinsa yana kan abincin yana ban sunansa yana jin yunwa dan malamai sun ce idan yana jin yunwa ko hankalinsa ne yana kan abincin to shi ma ba zai samu nutsuwa ya gabatar da sallar yadda ya kamata ba shi ma ya fara cin abincin tukunne ya zo ya yi mi wato ya zo ya sallar a babin misali da haka shi yasa anan malam yake cewa manzon Allah ya kasance yana sauƙaƙa sallarsa domin tausayawa ga masu rauni sai yake cewa a siffa ta 113 kana iza amman na tsawar sufufa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi mutane wato sallah amman abin nan tsawar sufufa yana daidaita wato sau da kansa manzon Allah ba zai daidai ba zai kabbare sallah ba har sai ya ga sau ya daidaita shi yasa yana daga cikin fiqhul imam kar ya tsaya kawai ya kalli gaba shi kawai jira yake ladani ya masa iƙama sannan kawai ya ce Allahu Akbar dole sai ya jiyo ya kalli sahu ya daidaita hagun da damu ko ina ya daidaita tukunna sai ya kabbari akwai ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya an tayar da iƙama ya yunkura zai kabbare sallah sai ya ga ɗaya daga cikin sahabbai kirjinsu ya dan fito waje ya fita daga cikin wato saitin sahu sai manzon Allah ya ce musu ko ku dinga daidaita wato sauku ko kuma Allah madaukakin sarki ya saba wato tsakanin zukatan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa shine la taswiyanna sufufakum aw la aw la yukalifanna Allahu baina awjuhikum ta cewa Allah madaukakin sarki zai mi saba wato tsakanin wato fuskokin ko wani wajen ya ce musu sawu sufufa fa inna taswiyata sufufi min tamami sala wato ku dinga cika sahu domin cika sahu yana daga cikin mi cika sallah wata rana manzon Allah ce musu alaka sufuna kama ta sufil mala'ikatu inda rabbiha yanzu ba da ku dinga yin sahu ba kamar yadda mala'iku suke yin sahu a wajen ubangijin su ba sai sahabbai suka tambayi manzon Allah yaya mala'iku suke yin sahu a wajen ubangijin su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu yatimmuna safal awwal suna cika wato sahu na farko waye tara sauna sannan kuma suna fara da junansu idan suka yi sahu nan ɗinsu kowanne mala'ika yana fara da jikin ɗan uwansa mala'ika haka suke a jere shi yasa ko da a ranar tashin alkiyama ma za su rago Allah farfajiyar filin tashin alkiyama ne cikin sahu sahu waja a rabbuka wal malaku saffan saffan ubangijinka zai zo tare da mala'iku cikin sahu sahu mala'ikun za su biyo Allah madaukakin sarki cikin mi sahu sahu shine hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin min al-gamami wal mala'ika wa qudiya al-amr wa ila Allahi turja'ul umur haka Allah madaukakin sarki ya faɗa da aka cika sahu a cikin sallah ko kuma cika sahu ko abin nan daidaita sahu a cikin sallah wato wajibi ne shi yasa kalifin manzon Allah Umar bin Khattab ya tanadi sanda su kucin na daidaita kirjin mutane idan ya zo kamar yadda birkila yake sa wani dan abin da yake saita block to haka Umar bin Khattab yake sa wannan sandan nasa dan ya leburin din kirjinan mutane kada wani ya fito waje shi kuma Usman bin Affan da Allah madaukakin sarki ya kawo shi da jari yake jama'a sun yawa sai ya sanya mutane guda biyu wanda aikin su kawai su je su daidaita masa sau sai an sun dawo sun cewa ya amirul mu'minin sahu ya daidaita sai ya sa ladan yayi ikama sannan kuma sai ya kabbar a lokacin saboda sahu yana da muhimmanci sosai a cikin sallah saboda Allah madaukakin sarki ya rantse da masu yin sahu wasaffati saffa Allah ya ce na rantse da mala'iku da suke kasancewa a cikin sahu kuma ya ce inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa Allah madaukakin sarki yana son waɗannan da suke yin yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah a yaya suke yin yaƙi Allah ya ce saffan wato a cikin sahu dan haka sahu yana da muhimmanci sosai ba mutum ya zo ya tsaya a inda ya ga dama ba wancan ya tsaya a can wancan ya tsaya a can ana yin sahu ya sa malamai suka ce sau yana farawa daga bayan liman idan ya fara daga bayan liman sai yamma ɗan afon dama idan aka cika dama sai a zo a cika wato hagu shine sauun farko a sau na biyu da na uku da na hudu ne suka yi saɓani daga ina zai fara mazhabinmu na malikiya suka ce yana farawa daga dama amma abin da malamai suka ce in ma sau na ɗari ne ba na biyu ba duk da yana farawa daga bayan liman ne ya yi mi dama idan ya cika kuma sai a zo a cika nawa a cika abu haka za a yi ko da a ina ne mu ɗauka a babin misali da a ce masallacin harami irin namu ne nan ne za a samu lokacin da aka je aikin hajji na za a samu sahu sama da ɗari a babin misali ko da a nan ne da haka za a yi sai ya fara daga bayan liman sannan kuma sai a cika dama sannan idan dama ta cika sai a zo a cika ina wato a cika gun a babin misali idan kuma za a yi na 'yan malikiya din a dinga ɗaukowa daga daman a biyo hagu kada dai mutum ya zo kowa ya tsaya a yanda ya ga dama duk da cewa waɗansu malamai suna ganin cewa in dai mutum ya shigo masallaci ko da ya tsaya bai zo cikin sahu ba ya kabbare cewa ya yi sallah sallar ta yi amma dai ya yi laifi amma dai manzon Allah ya ce la salata liman salla kalfas sabbi babu sallah ga mutumin da ya sallah a bayan mi sahu ya shigo sahu bai cika ba sai kuma sai ya tsaya a baya can sai ya sallarsa ci shi kadai kai amma zabar malikiya cewa suka ce ma idan ya shigo sai ya samu shi kadai ne a sau a sauun gaba ya jawo wani su zama su su kada ya tsaya shi shi nawa idan ya yi intizari wani bai zo ba wanda za su zama su su biyu to ya jawo wani sai su zama su su biyu a babu misali a sauun gaba idan kuma babu wanda ya zo a wajen waɗansu malaman suka ce zai iya yin sallar shi kaɗai ɗin a bayan saboda in yayi ma Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ai ba da niyyarsa ba ne ba abokin tayi ne bai bi ba bai samu ba ballantana mutum ya shigo masallaci maimakon ya shigo yadda ƙwaryar masallaci sai ya tsaya a can harabar masallaci don shi baya so ya cuɗanya da mutane a babin misali kuma ga kafa hadisi ya ce man saddal menene man saddal abin nan furjata min as-safi falahu janna duk wanda ya toshe wata kafa wato na safu yana yana da menene aljanna ta kasance a gare ya zo ya ga wata kafa gashi nan shi kuma ya shigo sai ya zo ya toshe wannan kafa aljanna ta tabi ta tabbata a gare shi wato a cikin kamar yadda wancan hadisin ya faɗa wallahu ta'ala bi a'lam malam yake cewa a siffarsa ta 214 kana yanhan nasu an yasbaquhu bil ruku'i wala bil qiyam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana mutane su rigaye shi bil ruku'i wajen yin ruku'i wala bil qiyami ko wato wajen tsayuwa cewa manzon Allah ya ce shin ɗayan wannan wanda yake ɗaga kansa kafin liman ya ɗaga kansa baya jin tsoro Allah maɗaukakin sarki ya sanya kayinsa ya zamo kayin jaki ko Allah maɗaukakin sarki ya sa surarsa ta zamo surar jaki duk wanda yake riga liman yin ruku'u liman zai ce Allahu akbar kafin liman ya dora hannunsa akan gwiwar shi ya dora to akwai abun tsoro a lamarinsa liman yana zaune yayi jalasatul istira mai dago ba shi kuma ya miƙe tsaye yana tsayawa tsagaigewa ya riga liman wato tsayawa a babu misali wannan manzon Allah ce amma yakhsha allazi yarfa ra'sahu qabla al-imami shin wanda yake daga kayinsa kafin liman baya jin tsoro an yaj'ala Allahu su'a minani ra'sahu ra'sal imam au yadda ala suratuhu suratul himam shin baya jin tsoro Allah ya sanya kayin sa ya zamo kayin jaki ko kuma Allah madaukakin sarki ya sanya surar sa ta zamo surar mi jaki wannan akwai tsoratarwa a cikin wannan kuma malaman furu'a suka ce duk wanda yake riga liman aikata aiki daga cikin ayyukan sallah ba shi da wannan sallah saboda manzon Allah ce inna ma ju'ila al-imamu li yusamma bi abin sani kawai an sanya liman ne domin ai koyi da shi sai ya ce fa iza kabbara idan liman yayi kabbara fa kabbiru kuma ku sai liman yayi da mutum yayi idan mutum ya riga liman yi ya ji ba shi da ni wannan wato sallah din a babu misali abu na goma ɗari biyu da sha biyar malam yake cewa kana ya amuru ashabahu an yazkuruhu idza nasiya manzon Allah ya kasance yana faɗa wa sahabbansa ko yana umartan sahabbansa an yazkuruhu su tunatar da shi idza nasiya idan ya manta wa huwa yaqra'u fi salati alhali yana karatu a cikin sallah idan manzon Allah yana yin karatu saboda Allah madaukakin sarki ya nuna mana shi ma manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam mutun ne wato dan uwan mu yana iya mantuwa kamar yadda mu ma muke mantawa a babu misali to sai Allah madaukakin sarki ya kaddari manzon Allah din ya dinga mi wato mantawa shi yasa wata rana ya bude sallah yana yin karatu sai ya manta bayan an gidan da sallah sai yake tambayar sahabbai shin ubayy bin ka'ab baya nan gangaren din alqur'ani na zamanin manzon Allah sai aka ce masa yana nan sai manzon Allah ce dan me yasa to ku mun budi ba ni ma mutum ne dan uwan ku ina mantuwa kamar yadda kuke mi mantuwa a babu misali kuma wata rana manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a masallacinsa sai wani bawan Allah ya shigo sai ya kabbare sallah ya buɗe karatu yana karatu yana karatu ya sallah yana karatu can sai ya zo wata aya sai manzon Allah ce rahimallahu fulana qad zakkarani ayatan allati unsitu Allah ya yi wa wani rahama hakika ya tunatar da ni wata aya wacce an mantar da ni duk da gashi Allah madaukakin sarki ya ce masa wala tuharrik bihi minana wala ta'jil minana wala tuharrik bihi ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana kada ka mummotsa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kada ka dinga mummotsa harcenka domin gaggawar haddace wannan alqur'ani akan mu ne tara maka shi sannan kuma da karanta maka shi amma duk da haka saboda alqur'ani yana da mu'jiza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wani sa'irin yana manta wani abu a ciki a cikin sallah shi yasa yake cewa sahabbansa su dinga tuna masa idan ya manta sallallahu alaihi wasallam malam yake cewa wa kana ya hazu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya hazurin nasa yana gargadin mutane min tarkil juma'ati wajen barin wato juma'o'i haka sai idi ya kasa da mutum ai juma'a daya biyu uku bai je ta ba wannan laifi ne katoto wato a shari'a amma idan wani uzuri ne ya hana shi zuwa ko na jinyar marar lafiya ko makara ko abin da ya kama da haka ballantana yanzu an samu ci gaba ma a yanzu masallatan yanzu juma'ar Allah ya azurta mu da su gashi nan a cikin gari mabambanta amma kuskure ne a ce mutum har ya yi juma'a ɗaya biyu wato bai je wato wannan juma'ar ba to manzon Allah yana yin gargaɗin mutane wajen barin wato zuwa sallar mil juma'a gaba ta ɗari biyu da goma sha bakwai yake cewa kana yusallil juma'ata hina kamilin sham ya kasance yana sallatar juma'a a lokacin da rana ta goce daga tsakiyarta yanzu mu ɗauka muku tarin sallar azahar kaman a yau ya fara ne daga ƙarfe sha biyu da minti goma kun ga lokacin rana ta karkace daga ina tsakiyarta kenan sha biyu da rabi ma zuwa sha biyu da arba'in duk za a iya yin sallar juma'a saboda rana ta riga ta bi ta goce saboda manzon Allah yana sallatar juma'a idan rana wato ta ɗan barmi wato tsakiya mana yake faɗa a gaba ta 218 wa kana yaqribu qa'iman ya kasance yana yin kudu ba a ranar juma'a din wato ka'iman ami a tsaye wato ba a zaune ba sannan gaba ta 219 malam yake cewa wa kana idza sa'ada al-munbara sallama manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya hau mumbarinsa ranar juma'a din ya fuskanci wato sahabbansa sallama wato sai ya musu wato sallama a lokacin manzon Allah sallallahu sai ya ce assalamu alaikum kamar yadda limamai yanzu suke idan sun hau kan mumbari sai a ce sai su yi sallama to wannan yana daga cikin abin da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wato ya sunnantar da shi gaba ta 220 yake cewa kana idza qadaba fil jumaa qadaba alal asa ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai zai yi kuduba ranar juma'a yana yin kuduba ne akan sanda wato yana dogara sanda wato sai ya kudubar wato akan sa duk da malamai suna faɗa lokacin da manzon Allah yake yin kuduba akan sanda din nan kafin a gina masa mumbari ne a lokacin da yake kuduba akan wani kututturen wato bibino a lokacin da aka ban sunansa aka gina masa wato mumbari sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar dogara wannan sandan wato ya kudu ba wato a kansa yace wa kana idza kadaba fil harbi amma idan manzon Allah zai yi kudu ba a wajen yaki zai shajja wato mayaka domin su tinkari makiya to kadaba alal qaus yana yin kuduban ne akan baka saboda can namu ai wurin yaƙi ne ba akwai fari da baka ba to sai ya sa bakan tasa sai ya dogara ta sai ya kudu ba a kanta in a filin yaƙi amma idan kuma a masallacin juma'a ne sai ya dogara sanda sai ya kudu ba a kansa sallallahu alaihi wasallam gaba ta 221 yana cewa kana idza qama alal mumbari istaqbala ashabuhu biwajhi ya kasance idan ya tsaya akan mumbarin nasa a lokacin da yake musu kudiba to istaqbala ashabahu bi wajhi sai ya fuskanci sahabbansa wato da fuskarsa kenan yana fuskantar sahabbai ne yana faɗa musu saƙon da yake so ya faɗa musu ba dan komi ba saboda in suna kallon sa za su fi wato riƙe abin da manzon Allah din yake faɗa saboda duk wani saƙo da za a isar ga jama'a ana isar da shi ne ranar juma'a shi yasa sauraron kuduba ranar juma'a wato wajibi mutum ya zo yana surutu ko abin da ya kama da haka wannan zai sa ya sabbaba masa ya rasa wato lazin juma'a da baki da kai manzon Allah ma ce man qala li akhihi wal imamu yaqubu uz faqad laga duk wanda ya ce wa ɗan uwansa kai shiru alhali liman yana kuduba manzon Allah ya ce ya yi wasa ɗan uwan yana surutu sai ce masa ishu to shi ma ya yi ne ballantana kuma mai surutun kansa a babin misali don haka sai ka ga da yawanci mutane ana ta kuduba amma suna ta surutu a gindin bishiya mutum ba zai karisa can yadda masallaci yake ba wasu na neman inuwa inuwa inuwa kawai daga an ce Allahu akbar a wannan inuwar za su shimfiɗa wato tabarmansu sai kaga waɗanda suke bin littafin masallacin fadis abin nan sallah sai ka samu waɗansu suna yin sallah a nan nan wa amiran ce ko tsallaken faya service ko gaban wannan azare district abin nan din nan nan ofishin yarima ko ga waɗansu suna yi a kofar gidan barwa kai idan ka ma faltar wannan kofar gabar din Allah sai kaga waɗansu suna yi a ina dan ce maka wurin masu wanki da gugar wasu na bin jan wala duk wanda ya wannan bashi da sallah saboda sau bai bi ba yana daga cikin yanzu nan mun faɗa dole bayan kana wurin sai an samu ittisalin saduwar sahu sallar jam'i ba ta zuwa zama wa zallar jam'i sai an samu al'ijtima shine haduwa wurin da ake sallar kai kana nan abu na biyu kuma sai an samu ittisalin safi saduwar sahu yanzu nan muka ce hadisi ya ce la salata liman salla kalfalmi safi a babin misali kuma hadisi ya ce la salata li jaril masjid illa fil masjid babu sallah ga makwancin masallaci sai a cikin mi masallaci yanzu idan ka je ka kima din nan sai ka samu waɗansu suna yin sallah a gidan mai kitabu yanzu ka dubi ɗan ratar da yake tsakani akwai wannan minene INEC minene din nan akwai minene minene na gaba wannan ofis din nan Zainab Bank bayan shi akwai mi bayan gidan nan wannan wurin da ake daura mutanen nan tana musu civil defense ka dubi baratar da yake wajen amma wata mutum zai salla juma'a a nan tsabar mutane sun abin nan san bulis sai sun je lahira wallahi su gane kuransu sai su ga baki ɗaya ba su da ladar da ke ayyuka ita ai ibada dole dole sai mutum ya sha wahala a cikin ba a samun aljannar Allah wato cikin mi sauki sai mutum ya shiga aljanna sai ka ji Allah madaukakin sarki ya ce jaza'an bima kanu ya amaluna sakamakon abin da suka kasance suna aikata mutum bai sha wahala ba a duniya kuma ya ce zai samu aljannar ubangiji ko da wata ɗaukaka yake nema a duniya ba sai ya sha mi sai ya sha wahala ballantana aljanna wacce take ita ce mafi madaukakiya dan haka haka mutum zai yi hakuri da rana da wane ne ya je ya tsaya a cikin ranar ya saurari kudu ba ai sallar da shi ya taso ya tafi manzon Allah ya faɗi falalar wato zuwa da wuri ranar Juma'a. Ya ce wanda ya je da wuri ranar Juma'a kamar ya ‘yan ɗabban sunansa ya yi sadaka da badana, mice ce badana, ita ce wato raƙuma. Wanda ya je a sa'a ta biyu kuma kamar ya yi sadaka da menene saniya, wanda ya je a ta uku kamar ya yi sadaka da rago, wanda ya je a ta huɗu ya ce kamar ya yi sadaka ne da abin nan kaza, wanda ya je a sa'a ta biyar kamar ya yi sadaka ne da kuɗi. kuma liman yana zuwa shi kenan sai mala'ikun da suka zo a tandas na ɗaukan waɗanda suka zo sallar juma'a sai su naɗe wato takardunsu in dai liman ya hau mumbar kenan waɗannan abubuwan duk wanda ya sadaka da rago da wanda ya wane ne duk ana samun waɗannan falalan ne kafin liman ya hau mumbar amma mutum sai ya zauna wace ya ji ma an yi kiran wanka kira na farko a lokacin zai iya ruwa shi gaban ɗaki ya ce bari ya wanka ya aika su su manya hagu ba shi zai iya samu sallah falala da yawa ta ni ta wuce shi falala da yawa ta wuce yana kuskure kuma in an ce Allah ya ba mu aljanna irin sun su abubakar sai a ce amin amin su su abubakar ɗin miƙe kamar su suka yi wala ba miƙe kamar su suka yi ba aiki suka yi yasa Allah ya ba ku waɗancan aljannu din da muke jin wato labari a babu misali. Da haka ranar Juma'a mu je da wuri in san samu ne ma baka da aiki san samu tun samu ma ka kuma ka zafi Juma'a din. Ka je kai ta tilawar karatun Alƙur'ani ko zikiri ko tafsiri. Dan wajen zuwa da sun ce wannan sa'a ta farko in tana farawa tun daga safe. Wanda ya je daga safe lokacin da rana ta fito shine yana da daidai wanda ya yanta wato ya sadaka da wannan wato raƙuma din a babu misali. amma sai da yawan da yawan mu abu guje muna samun rakaboyi da daya wani ma kaga ya samu abin nan zaman tahiyar karshe hakan din dan san banza irin naka kuma wai ya samu tahiyar raka abin nan tahiyar ne zaman tahiya idan ya tashi sai ya ce bari jira mukon da zai sai ya rama wato raka'a sai ya raka'a yanzu ya samu juma'a ya samu juma'a kenan bai samu juma'a ba fa ana riskan sallar sallar jam'i ne da riskan liman idan yana ruku idan liman ya riga ya dago daga ruku mutum ba shi da wannan sallar ya samu jam'i man adaraka raka akan minar sala faqad adaraka sala haka manzon Allah ya to idan mutum bai riski ruku'i ba bai samu komai ba a cikin sallah ba shi da ladan sallar jam'i sai dai kawai irin lada 27 din nan sai dai wani bonus da Allah zai ba shi amma sai ka ga mutum bai samu raka'a tare da liman ba kuma ya tashi ya yi raka'a ya yi karatu a bayyana kawai ya riga ya mi ya sallame a babin misali wannan kuskure ne bai salla ba sallar me take kanta a wani lokaci sallar azhar me take kanta azhar sai a babin misali ko ga wajen tsabar bonus kuma wai sun sun rasa sallar juma'a din su biyu ko uku ko sai ka sai su yi raka'a ko sai su sallar ya kamata su yi sallar azhar sallar juma'a ba ta yi wa dole sai da kutuba dole kuma a samu adadin mutanen da ya kai alƙarya za ta iya ta faruwa da su duk da a mazabar mu na malikiya sun ce mutum goma sha biyu ma za su iya yin sallar yi wato za su iya yin sallar juma'a amma ko da sun kai guda sha biyu nan sai an yi kutuba idan babu kutuba ba ta zama sallar ni ba ba ta zama sallar juma'a ba a babu misali to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya hau kan mumbarinsa wato ko kuma yana yin kutuba wato yana fuskantar wato sahabbai a lokacin wato da fuskarsa a babin wato misali sai ya ce wa kana yaktibu ala mumbari wa alaihi imamatu sauda ya kasance yana yin kutuba akan mumbarinsa a tattare da shi akwai imama wato rawani sauda wacce take wato baki yana saka bakin rawani sai ya zo ya hau kan mumbari ya kutu ba sallallahu alaihi wasallam mala ya cewa wa kana idza kadaba nas lam takun kudibatuhu la bi dawila wa la bi kafira ya kasance idan zai yi wa mutane kutuba kutubar manzon Allah bata zamo mai tsayi ba sannan bata zamo gajeriya ba a wani hadisin ma manzon Allah ya ce yana daga cikin fiqhul iman cewa liman faƙihi ne shine gajeriyar kutubarsa da kuma tsawon wato sallar amma yanzu sai ka samu wani liman ya zo ya kai muku kutuba ya minti arba'in yana yi kuma ya zo ya karanta muku inna a da yana kar asali shi ma wannan ya saba wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace yana daga cikin siffar manzon Allah ta 214 kana idza kadaba bada alhamdulillahi wasana'i alaihi ya kasance idan zai kutuba manzon Allah yana farawa ne da godewa Allah sannan kuma da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala sai yace wa kana idza kadaba ala sautahu washtadda gadabu manzon Allah din ya kasance idan zai kutuba ala sautahu wato yana daga saukinsa sallallahu alaihi wa sallam sannan washtar da gadabo sannan kuma fushinsa wato yana tsananta a lokacin musamman ma idan an keta a hurmin Allah madaukakin sarki a nan ne fushin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bi yake bayyana yake cewa kana idza kadaba nasa yawmal juma'a qara'a ala al-munbar ya kasance idan zai yi wa mutane kudi ba ranar juma'a yana karantawa akan mumbari ne a wal qur'anil majid yawanci yana karanta wannan surar wato akan mi wato mumbari mana yake cewa wa kana ya amuru man dakala wa huwa yaqdim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar wanda ya shiga masallaci alhali yana kuduba ta juma'a bi salatin ya salla raka'ataini raka'o'i guda biyu kalifataini waɗanda suke wato sauƙaƙa manzon Allah yana yin haka idan mutum ya shigo masallaci manzon Allah yana yin kuduba sai manzon Allah ya tambaye shi yayi tahiyatul masjid inda yayi ba sai ya ce ya tashi yayi saboda manzon Allah ce za da kada an kasu da masjida fala yajid sallan hatta yarka'a raka'ataini idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya je ya zauna wato sai ya yi raka'a guda biyu ne ya zauna haka mazon Allah ya to a wannan an samu wato dan ƙarin ƙarin wato ne za a ce ƙara wa juna wato sani tsakanin malam a matsabar mu na malikiya suka fi cewa idan liman yana kuɗi ba ba a yin sallar nafila zama ake yi a saurare shi saboda zaman wato wajibi akwai malaman da suke gani in ba na manta ba kamar irin su imamu shafi'i sauki da su imamu ahmad bin hanbal a babin misali cewa idan liman yana kuɗi ba cewa ana iya yin wato ni ban sunansa wato sallar wato nafil amma dai sauraren na kuɗi ba wajibi ne shi kuma nafila mustahabi a babin misali da wannan ne sai aka samu yan tsaka tsakanin malamai cewa su ba su ce kai tsaye idan liman yana kudu ba ba za a yi sallar nafila ba kamar yadda malikiya ta faɗa ba kuma ba za su ce kai tsaye a babu misali za a yi ba kamar yadda yan hanabila da yan shafi'iya suka tafi ba sai suka ce idan mutum ya samu cikin masallaci ƙwaryar masallacin juma'a idan liman yana kudu ba to a irin wannan zai tashi ya yi sunansa idan ya shigo zai yi nafila raka'a biyu in dai ƙwaryar masallaci ya samu ba haraba amma idan ya zo ya samu haraba ne ba cikin ƙwaryar masallaci ba alhali man yana kudu ba abin da yake kansa ya shimfiɗa taburmansa ya saurari kudu ba liman shi ne wajibi a kansa amma ba ya zauna ya ce zai yi min nafila ba amma yanzu da yawa sai kaga mutane cewa liman yana kudu ba ya zo haraba ya samu amma kuma sai kaga yana yin nafila din nan sauraron kutuba shine ya fi masa akan yin mini nafila saboda sauraron kutuba wajibi ne ita kuma wannan nafilar wato mustahabi ne me yasa zai yi nafilar a cikin ƙwaryar masallaci saboda manzon Allah ya umarci wanda ya shigo ƙwaryar masallaci da yin nafila hakan din ya kasance umarni ne na manzon Allah tauhidi a babu misali ina zama saboda kurewar lokaci kamar lokacin namu yayi za mu tsaya a nan ko da sauran lokaci na haka to yin da abin nan sallah a lokacin da liman yake kudu ba an fi so mutum sai ya samu wato kwayar masallaci ya yi in bai samu ba ya yi wato sai ya shuka da tabarmar sa a wanda wato ya yi a ba mana yake cewa kana ya amuru mana yake cewa kana yanha anil taqati riqab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana at-taqati taqati riqab shine tsallaka wuyaye mutum ya shigo masallaci kawai ya dinga tsallake mutane ya dinga tsallake mutane har sai ya tafi saurin gaba wannan Allah ya riga ya hada shine yanka yana hana mukaddar shi yasa da wata rana wani bawan Allah ya shigo masallaci ne yana ta tsallake mutane manzon Allah yana kutuba sai manzon Allah ya ce masa idris zauna kawai sai ya nemi ya zauna dan haka kuskure ne mutum ya shigo masallaci ya ta tsallake wuyayen mutane har sai ya ke yanda wato yake so wato ya zauna malam yake cewa sufar manzon Allah ta ɗari biyu da ashirin da tara yake cewa kana ya amuru ashabahu bit tajammul yawmal juma'a manzon Allah ya kasance yana umartar mutane da yin ado ranar juma'a a farko farkon musulunci na ai ya wajabta musu wankan juma'a yace musulun juma'atu wajibun ala kulli muhtadim wankan juma'a wajibi ne akan duk wani mai mafarki saboda a lokacin sahabbai suna fama da fadawa to rashi ba su da wadatattun kaya yawanci abin da suke ɗaurawa ma a hukumunsu shine wato jemammiyar fata wancan ya je gona ya dawo wancan ya je makera ya dawo wancan ya je ina ne ya dawo idan suka shigo sai masallacin ya kume da abin nan gumin mutane to idan aka zauna sai mutane su ta cutuwa da warin wato a babin misali to da manzon Allah ya ga haka saboda mai hikima ne sai ya ce musu musulun juma'a wajibin ala kulli mukallim kenan ba kowa ne zai zo masallacin juma'a ba sai ya je ya yi wanka idan ya je ya wanka ya wanke wannan gumin nasa a babin misali sai ya zo wato masallaci daga ƙarshe kuma da aka fara samun wadata sai manzon Allah ya ɗauki wajibin wankan juma'a sai ya zama yanzu mustahabi duk wanda ya yi shi yana da lada wanda bai yi shi kuma dan ya je sallar juma'a ba za a ce ba shi da ni wato ladan juma'a ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mafi alkairi ko mafi alkairi daga cikin tufafin ku shine wato farin tufafin sai manzon Allah ya ce ku sashi wato ranar juma'a sannan ku birne wato mamatan ku wato a ciki an muso ranar juma'a mutum ya dinga saka mi farin tufafi sannan kuma ya shafa turare ko abin da ya kama da haka kamar yadda mutum Allah ya sallallahu alaihi wa sallam yake aikatawa ai mun karanta a baya mutum Allah yana da ma takanar alkabbarsa ta zuwa sallar juma'a kamar yadda yake da malin malin din sayar ciki ita kuma ta karɓan wa baki a babu misali idan sun zo mata to haka mutum Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yana da kyau da ranar juma'a mutum ya dan sabunta kar yana daga wajen aikin sa ko ya taso daga abin nan ya kama hanya ko ya tafi masallacin kuma in son samu ya dan yi dan wanka ya dan shafa mayinsa ya dan shafa turare ya je wato yana kanshi wato cikin wato masallacin juma'a kada ya je da abin da zai na cutar da mutane shi yasa manzon Allah ce idza akala ahadukum min abin nan menene idan ɗayan ku ya ci farnuwa ko albasa fala yaqrib masjidina kada ya je zuwa masallacin sai ce fa innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza bihi adam domin mala'iku suna cutuwa da irin abin da dan adam yake cutuwa da shi mala'iku da su zo su dinga yin akanti tarabun nan tasjid na waɗanda suka zo sallah idan mutum ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa sai ya cutar da mala'ikun sannan ya cutar da waɗanda suke cikin masallaci yasa idan mutum ya ci tafarnuwarsa to ya tsaya a can gefe ya sallar idan ya ci albasarsa ya tsaya a can gefe ya sandarsa idan ne ya ci wani abu wanda ne yake mai cutarwa yana da dan wari wari ya tsaya kada ya shigo wasu masallaci a babu misali kada waɗansu su a lokacin da ya shigo masallaci abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah wanda mutum sarki ya ba mu lada abinda muka kuskure kuma muna roƙon subhanahu wata'ala ya yafe mana karancin sanin mu ne da fuska wato mutum da اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين اللهم انت الذي امرتنا بوعيك ووعدتنا بكتابك فاتبعنا هناك كما امرتنا فاغفر لنا كما وعدتنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين